عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Gita Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu shiga barakatunmu na shiga tare da Mustafa sallallahu alaihi wasallam قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب لا يمكن أن يقال إن في معاصي الله سنجيرة إلا على معنى أنها تبرع لاجتناب الكبائر yace alƙali abu muhammad yace ba zai yi a ce akwai arame a cikin sabon Allah ba sai dai idan an tafi akan ma'ana ma'ana idan aka yi laifi za a iya yafe shi idan aka bar babban za a yafe karami to nan ne karami ya zama karami in aka bar babban in sai gani boka bayar ma tana wani anhu duka firan ku sai ya tiko Allah ya ce idan kuka bar manya manyan laifuka to ƙananan zai yafe su to a bangaren yafewa ne ake bambanci tsakanin babba da karami amma ba a bangaren aiki da dangana wa Allah ba wala yakun la hukmu ma zalika bi khilafil kaba'iri kuma shi karami bai da hukunci ba a cika hukunta mutum akan ya yi laifi karami ba ba za a kama shi a hukunta shi ko a yi masa haddi ko a yi masa wani hukunci ba sai shi ne kawai ya sa ake ce masa karami amma ban da babban zunubi idan mutum ya ce ai hukunta shi ake yi mutum ya sha giya ai babban zunubi ce mutum ya yi zina ai babban zunubi ne mutum ya yi kisan kai ai babban zunubi ne kaga waɗannan akwai hukunci to wanda aka ajiye wa hukunci sai aka ce manya ne wanda ba ajiye wa hukunci ba sai aka ce shi kuma su kuma ƙanana ne iza lam yakun minha idan mutum bai tuba ba za a hukunta shi to shi yasa ake ce musu manya wala yuhdiruha shay'un saboda ka su waɗannan manyan ba abin da yake bata su su in aka yi su ba za su ɓaci ba sai dai in an yafe su kawai shikenan wal masiyatu fil aflu anha ila Allah ta'ala saboda ka manyan zunubi idan mutum ya aikata su to masiyar Allah ya fe su wajen Allah ne in Allah ya ce ya ya fe dama shi aka yi ba shi kenan ba zai kama mutum da su ba in kuma Allah bai ya fe ba shi ne dama mai kama sai ya kama mutum da su su ne ake ce musu manyan zunubi amma wancan wanda ba a hukunci a kai sai aka ce su kuma ƙanana ne tunda su su suna sun dama Allah ya ce yana ya fe su huwa huwa qaulul qadi Abi Bakr wa jama'ati a'immatul ashariyyah wannan shine maganar alƙali abubakar da kuma jama'ar mutanen ash'ariyawa da muka faɗa masu aqida tauhidi din nan wa kasirin min a'immatul fuqaha'i shine kuma maqauli na mafi yawa daga jagorori na faƙihai ma abin da suka ce kenan babban laifi shine wanda ba za a iya cewa abu kaza ya goge shi ba a shi tsakanin sai Allah ya yarda sannan ya lafe shi ko kuma a yi masa hukunci ko an masa hukunci ma ba sai Allah ya yi da wata na ya ya yafe shi to shi ne ake masa babba karami kuma ba da hukunci dama ba rubuta masa hukuncin da za a yi masa ba wa qala ba'du a'immatina ولا يجب على القولين أن يختلفوا أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها إذ يلهبها ذلك بالكبائر ولا في سجية أدت إلى إزالة الحكمة وأثقلت المروءة وأوجبت وأوجبت الإزراء والخصاصة yace shafi a cikin malaman mu na masabar malikiya to in yace ai matina malikawa yake nufi masabar malikiya kuma wasu daga cikin jagororin mu na malikiya suka ce to duka maganganu guda biyu nan da aka faɗa na ƙananan laifuka da manya to babu saɓani ba zai waje ba ayyukan lifa annahum masumuna bai waje ba a ce mutum mutane su saba ko wani ya saba cewa annabawa an kiyaye su daga maimaita ƙanana kaddara ma wanda suka ce annabawa za su yi aikata ƙanana to fa kuma ba zai yi a ce annabi ya aikata kuma ya maimaita ko kuma ya yawaita ya yi karamin ya sake yi ya sake yi wannan ba zai yi ba me yasa izin hibu haza ya kabe kabayar in dai mutum ya yi ya sake ya sake shikenan karamin ya koma babba ai kananan ne ake yin su su yawa sai su jawo manyan ko kuma karamin ne ake yin sa in yayi yawa sai ya zama babba saboda haka wanda ma suka yadda za su iya dangantawa annabawa ƙananan laifuka tsakanin su da Allah to su ma bai kamata ba su yi saɓani ba cewa ba annabin da zai yi wani laifi ƙarami kuma ya maimaita shi babu wannan ko kuma ya yawaita yi domin yawaitawan yana riskar da ƙaramin ya koma babba sannan kuma su ma ba su yadda annabin Allah zai aikata wani karamin laifi wanda zai kai shi zuwa ga gusar da ila izalatil hishmati gusar da girman wannan laifi ma'ana ba za su aikata wani laifi sai su ganci wannan laifin ba laifi ba ne ma'ana ƙanƙantar sa ta kai bai kamata a gace laifi ba ne haka in aka yi haka aka ce an ya gusar da nauyinsa ko kuma girmansa a wajen mutum shi kenan mutum ya wulakanta zunubi kenan in ya wulakanta zunubi kuma zunubi ya girma ya zama babba to saboda haka su ma da suka ce za su halatta annaba su aikata wani abu to abinda za su aikata ba abinda zai jawo su zuwa ga su su rena girman wannan wannan zunubin ba ko kuma su aikata wani abu wanda zai sayar da mutuncinsu a ƙarfin muru'ata ko kuma abin da zai wajabtar da a wulakanta su annabi ba zai aikata wani abu wanda zai sa mutane su dinga wulakanta su saboda wannan abu duk ba sa yi ko kuma abin da zai jawo musu kaskanci kasasa duka annaba ba sa yi fa haza aidan mimma yusamu anhu al-anbiya ijma'a shi ma wannan annabin Allah ya aikata wani abu wanda zai gusar da shi a ransa bai ga girman abun ba kuma abin ba daidai ba ne ko kuma wanda zai sarayar masa da mutuncinsa ko wanda zai sa a wulakanta shi ko wanda zai jawo masa karkanci a wannan kan dukkan malamai gaba daya malaman musulunci gaba daya sun yadda Allah ya kiyaye annabawa ba sa aikata yi wannan ijma'an nan kan gaban malamai li'anna mithla hadha yahuddu mansibal muttasim bihi akwai wani wasu laifuka kanana ne amma laifin sai ya sarayar da darajar wanda aka tume shi da wannan abu ga shi nan garami ne a wajen mutane ake ganin sa amma fa in wani ya yi shi to shi a matsayin sa ya kalle zai sai ga mutuncin mutumin ya zube to babu to annaba ba sa irin wannan kwata kwata ma shi kam ko zuri bi sahibihi ko wannan aikin sai ya zo ya wulakanta wanda ya yi shi ko ya firu quluba anhu kuma ya hal zukatan mutane gaba ɗaya sun jefar da mutumin to duk wannan annaba ba sa irin wannan duk abin da annabawa za su yi abin da zai kare mutuncinsu ne abin da zai jawo zukatan mutane da hankalin mutane zuwa gare su ne abin da zai ƙara musu daraja ne a wajen mutane ba abin da zai wulakanta su a wajen mutane ba wal anbiya wa munazzahuna an zalika annabawa an tsarkake su su aikata wani abu wanda zai sa mutuncin su ya zube ko a ga kaskancin su ko kuma mutane su watse musu Allah bai ba sa yin wannan bal yalhaqu bi hadha ma kana min qibal al mubahi har abin da yake bangaren abin da ya halatta ma yana da cikin wannan ma'ana annabin Allah ko abu halal ne a wajensa ba zai yi shi har ya kai ga mutum mutum in yayi shi ya sarayar masa da mutunci misali abin da ya halatta kamar shin abinci a ya halatta ko ya ci abinci to annabin Allah ba zai ci abinci har ya dawo a ce ana cewa kaɗuwa da mai yawanci ne an sanar da mutunci ne ko mutum haka kawai yake da yake ta shi har shin ya kai har a mutane suka fara faɗin wani kan wani nan ta shin sa yayi yawa ai ba mutunci ko kuma aure a ce wani inna ka wani wani fitina ta tayi yawa wajen mata yanzu ta rai masa da mutunci ko da halin ne to irin waɗannan abubuwa wanda zan duke zubar da mutunci Allah ya kiyaye annabawa kwata-kwata ba sa cikin wa annabawa وتين فأدى إلى مثله لخروجه بما أدى إليه أن اسم الله إلى الخبر النبي الله بذا أيكة أبن زي جاو إلو من أبو يجاشي هل يفد شي دغ سونا حلال يميد شي حرام domin duk abin da yake na halal in yayi yawa to zai iya juyewa ya zama haramu to annabawa ba sa aikata abin da zai za su yi shi har yawan sai ya kai ga yanzu tun da halal ne yanzu kuma har ya dawo ya zama haramun annabawa ba sa wannan wa qad dhahaba ba'dhum ila ismatin min muwafaqati min muwafaqati al-makruh qasdan wasu kuma malamai suka ce annabawan Allah Allah ya kiyaye su ba za su auka wa abin da ba a so ba makruhi abin da ba a so ba ba haramun ba makruhi ne wanda wannan in ka yi shi ba laifi ba in in ka yi shi ba za a rubuta maka laifi ba in ka bashi kuma za a rubuta maka lada ba shi ne makaruhi ba to shi ma ba sa yi kasan a nufin su ne ba sa yi annabin Allah ya nufi yin aiki wannan aikin ba zai sa ba za a rubuta masa komai a wajen Allah ba annabin Allah ba yi in ba a rubuta masa komai ba kam shi kenan ya zama aikin ba shi da amfani annabin Allah ba yin aikin da ba shi da amfani kuma a cikin nufi a cikin son ransa وقد استدل بعض الأئمة إلى إثمة من السنغائر بالمسير إلى امتثال أفعالهم واتباع آثارهم وسيرهم من لغة wasu kuma a cikin jagororin malamai sun tafi sun kama hujja cewa Allah ya kiyaye annabawa da ƙananan laifuka ba za su yi ba saboda makoma ma'ana abin da abin zai jawo cewa Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye annabawa ba sa saba wa Allah komin ganganta me yasa saboda makomar aiki shi annabin Allah Allah ya ce saboda makoma ne ma'anar makoma ko da ba a zamanin sa ba ko a baya kada wani ya zo ya ce ai ga irin aikin annabin Allah ya yi aiki kaza ne ma zan yi koyi da shi tunda Allah ya ce mai koyi da su sai Allah ya ce mai koyi da su idan suna idan aka ce za su iya yin laifi karami sai ka ce bai koyi da su shi ga Allah ya ce mana wadin da laifi kenan to sai sai suka ce to kawai abin da ya kamata a koran musu duk wani karamin laifi komai an ganta fa saboda su su ababen koyi ne to ko ba zai yi a koyi koyi mutum akan laifi ba to tunda haka ne kawai saboda makoma masiru makoma saboda haka tunda makoma su abin koyi ne kowa ya kwaikwaye su ake so to su kawai Allah ya kiyaye su kowane irin abu na kaskanci ba ta yi saboda da zai kwaikwaye su ya sani abin da suka yi duk gaba da duk na mutunci ne babu na kaskanci a ciki shi ne saboda kwaikwaye bin ayyukansu ilam ta sari a fa'ali saboda bin ayyukansu bin umarnin ayyukansu da kuma wasu bai a sahi da bibiyan abubuwan da suka yi wasiyargi da kuma bibiyan tarihin su ma duka wajibi na kan musulmi ya bibi tarihin annabawa ya san annabin Allah annabawa ga yanda suka yi zamani ga yanda suka rayu ga komai din su to tunda dai za a bibi wannan idan dai aka ce an halitta za su yi laifi to kaga a cikin bibiyan wannan tarihin za a je a binciko laifi to za ka binciki laifin an ce mai koyi da su wani sai ce to ni ko zan kwaikwayi annabin ta wannan bangare sai ta laifi sai ce kuma annabi yake kwaikwaya to ce sa sai wannan malaman suka ce kawai abin da za a yi maganin wannan kawai annabawa ba sa yi wa Allah laifi kowane iri ba sa saba wannan wannan wajen hurul fuqahai ala zalika min ashab malik wa shafi'i wa abi hanifa min ghairi iltizam qarinatin bal mulaba inda ba ni jumhurun faqihai malaman fiqh su ma sun tafi akan wannan sun ce annabawa ba sa laifi a cikin su akwai sabon imam maliki akwai sabon imam shafi'i akwai sabon imam abu hanifa amma su ba su kawo wannan ƙarina cewa dalili abin da yasa ba sa yi saboda za a kwaikwaye su ba shine ƙarina a su ba su duba za a kwaikwayi annabi wani zai koyi da shi shi zai aiki ko ba zai koyi da shi ba duka an hana kawai ba za a yi ba Allah ya hana kawai ba za su yi ba Allah ya kiyaye su ba za su yi laifi ba ko da za a kwaikwayi laifi ko ba za a kwaikwaye su ba ba za su yi shi ba shine abin da waɗannan malamai suka faɗa sabon imam maliki da imam shafi da abu hanifa wannan shine mullakan inda ba ne wajen shafi a cikin malaman waɗannan mutum uku da muka faɗa da imam malik da imam shafi da imam abu hanifa a cikin almajira su kenan sahabban su wai ne salafu fi hukumin zalika ko da yake sun saba dai a cikin hukuncin me yasa annabawan ba sa laifi kowa ya faɗi abin da yasa abin da yake gani dalilin da yasa annabawa ba sa ba sa saba Allah komin dan kanta to sun saba akan kawo bayanai da hujjojin da yasa annabawa ba sa sabani ba sa saba Allah amma dai ko da yake sun saba dai amma dukkan sun haɗu cewa annabawan ba sa yi gaba ɗaya sun hantu yadda annabawa ka annabawan Allah ba sa saba Allah to amma wajen ba da hujja me yasa annabawan ba sa saba Allah ba sa saba Allah to a wajen me yasa ina anan ne suka samu sabani anan ne kowa ya faɗi hujjarsa wani ya ce dalili kaza ne yasa ba za ba za su iya ba za su saba Allah ba wani kuma ya ce dalili kaza ne to wannan shine وهكا ابن خويزم دادا في يعني في معلم مالكية وأبو الفرج أم مالكي التزام ذلك وجوبا هو قول الأبهري ومن القصار وأكثر أصحابنا yace kuma ibnu khuwai zaman dada dan khuwai zaman dada dinna da shi da abul faraji sun karbi wani kauli daga malamin su imam maliki domin sabon imam maliki ne suka ce abinda suka karba imam maliki ya lazantar da kiyaye annabawa wajibi ne kowane mutum ya kulla annabawa an kiyaye su ba za su saba Allah ba ko ya yake to wannan maganar kuma ita ce wanda Abhari ya faɗa Ibn Qassam ma ita ya faɗa mafi yawa cikin sahabban malikiya ma abinda suka tafi akai kenan wa qawlu shi an imam maliki yace kai musulmi ka kudurta annabawan Allah ba sa saba Allah ko min danganta dole ne a wajen ka in ji imam maliki da wajen mutane shine abhariyu da ibn qassar da wasu daga cikin sahabban imam maliki da kuma ibn kawai zaman da inda abu farashin duka to wannan su sun ce imam maliki ya ce dole ma musulmi ya yarda annabawan Allah Allah ya kiyaye su ya katange su ba sa nufin ma wani abu wanda zai saba Allah wa qawlu aksari ahli al-iraqi wa ibn shurayj wal istakhri wa ibn khayrana min ash-shafi'iyyati wa aksar ash-shafi'iyyati ala anna dhalika nadma imam malik ba ya ce dole bane dole ka uduka wannan to mafi yawan mutanen iraqi da ibn shurayj da isakari da ibnu khairana su kuma shafi'awa ne da mafi yawan masabar shafi'iyya su kuma sun ce ka ƙudurta hakan mustahabbi ne mana ko ba ka ƙudurta ba Allah zai kama ka kan me yasa ba ka ƙudurta annabawa ga yadda suke ba shi ko Imam Maliki da yace dole sai ka ƙudurta in ba ka ƙudurta ba sai Allah ya tambaye ka duk me ka ƙudurta wa annabawa kaza da kaza da kaza shine bambancin kawai Imam Maliki ya ce dole ka ne misali idan kai mabiyin maganarsa to dole ka ne ka kudurta wa annabawa ba za su iya sabawa ba za su saba Allah ba komai dan asa wannan dole ne duk musulmi ya kudurta wannan shi kuma su kuma wadannan mutanen iraki da mutanen shafi'iyya su kuma sun ce ka kudurta hakan mustahabbi ne tun da akwai wasu malamai wanda suka suka ce sabanin haka zai iya faruwa to wannan kenan wasu abin ɗaya ila libahati wasu ba su ce in kana so ka kudurta in kana so ka bari shine ibaha yawa su ba suka ce kudurta hakan cewa lalle ka kudurta wa annabawa wannan kuduri wasu suka ce a mubahi ne halal ne in kana so ka kudurta haka in kana so kuma tunda akwai wasu maganganu ka dauki wata magana wa bayyana ba'dhum al-ittiba fi ma kana min al-umur ad-diniyyah wasu kuma suka ce ka kudurta wa annabawa ba sa saba Allah komin an gatta amma sun bibi abin da yake na addini duk lamari na addini dole annabawa ba sa saba Allah shi ka kudurta wannan wa ulima bihi maqsadul qurbati wanda aka san wannan ana nufin ibada ne da shi a bangaren ibada annabin Allah Allah ba zai ce masa yayi ibada kaza ko ya takaita a cikin ibada ko kuma yayi ta ba daidai ba ko kuma yayi ta ya rage duk babu wannan to shi yasa sai suka ce su kuma a irin waɗannan dole ka kudurta wa annabawa daidai suka yi ka fahimta wa man qala bi ibahati fi af'alihi lam yu'ayyid wanda kuma yace a halal ne ka kudurta annabawa ba sa saba Allah to shi kuma bai da bai ba a bangaren da ya shafi shari'a ne ma'ana aiki ne na addini da abin da ya shafi duniya duka shi duk ɗaya ne halal ne in kana ka gudu kai har zakar ka gudu sa to shi kuma wannan wanda yake dole sai ka gudu sa shi kuma duk kowane bangare shi ma haka bangaren ibada ne ko ba na ibada ba wasu kuma na suka ce a in abin da ya shafi ibada ne idan annabin Allah ya saba wa Allah a cikin ibada to ai komai ya rushe to saboda haka tun da haka ne ka ƙudurta wa annabawa duk abin da Allah ya umarce su su aikata babu ragewa ba ba sa ragewa sannan ba sa takaitawa sannan ba sa kawo shi ba daidai ba to wannan dole ne qala shi wanda yace mubahi ne halal din nan ka budurta yace fa law jawazna alaihim sangaira lam yakin al-iktida'u min fi af'ali yace to idan muka ce mun halalta wa annabawa za su iya yin aiki ayyuka mana laifuka ƙarana muka halalta muka ce annabawa za su iya yin ƙananan laifuka to fa koyi da su ba zai yi ba to nan kan ba zai akwai ayyukan su ba in an ce zai karamin laifi sai ka ce ka kwaikwaye shi ko Allah ya ce ne Allah ne ce fa bi hudahum ittadi kai koyi da shirya su ko kuma kai koyi da aikin su to idan za ka yi koyi da aikin su kuma ka samu a cikin aikin akwai laifi za ka kwaikwaye wannan laifin ma kenan to shi yasa in muka ce za mu halatta musu ƙananan laifuka in ji wannan malami ita in dai muka halitta wa annabawa ƙananan laifuka shi kenan mun halitta wa kanmu mu ƙananan laifuka sun da za mu bi su za mu kwaikwaye su izlaysa kullu izlaysa kullu fi'lin min af'alihi yatamayyazu maqsaduhu bihi min al-qurbati aw al-ibahati aw al-hadar aw al-ma'siyati yace domin ba dukkan aiki bane a cikin ayyukan annabin Allah za a iya gane manufar aiki ba kowanne ne yake gane manufar sa ba ai kace wannan na ibada ne daban wannan abin da ya halatta ne a gare shi wannan abin da aka hana shi ne wannan wanda yake za a ce masa sako ne ya za ka iya ka bambance su ba za ka iya ba tun da shi abin daga Allah ne Allah kuma bai saukar maka da abin da za ka gane wannan kaza shine wanda yake tsakanin Allah da annabin ba to kaga in dai haka ne ba za ka iya rarrabe ayyukan annabawa ba ba za ka iya gane manufar annabi ba abin da yake ibada da abin da yake halal a wajensa da abin da yake haramun da abin da yake na sabuwa wajensa to in ba za ka yi rarrabewa ba maganin abin ka ce to annabi baya saba wa Allah fa duk abin da ya daidai ne shikenan ka huta wala yasihu ayyu mara almar'u bi imtithali amrin la'allahu ma sayakun kuma ba zai yi ba ba zai inganta a ce a umarci mutum ya bi aiki a ce ka kwaikwayi aiki amma kuma aikin kana tunanin mai yiwuwa to bari in kwaikwaye ta an ce in kwaikwaya amma dai mai yiwuwa wannan aikin mai kyau ne ko kuma sabon Allah ne na gaba ko a rushe musulunci a musulunci ya rushe in dai an ce za ka yi aiki kana bakwatin aikin nan ibada ne ko sabo ne amma za ka iya yin sa to shi kenan kaga aiki ya zama ya zama barna kenan misali yanzu mutum zai sallah ya ce to bari zai sallah amma sallah na yana tunanin sallah ne anka mai kyau ce ibada ne aka yi wa Allah ko saba wa Allah ne a sallar ai ba zai yi ba in za ka yi sallah kan ai kai tsaye ibada ce to saboda haka in aka ce an halatta wa annabawa su yi laifi kuma an ce mu kwaikwaye su to za ka yi aiki kenan kana yin sa kana tunanin wannan aiki kan mai kyau ne ko sabo ne haka ko ba zai yi ba la siyama ala man yara min al-usuliyyin تقديم الفيل على القول إذا تعارض balle ma a cikin mutanen usulu akwai wanda yake ganin aiki ake gabatarwa a wajen annabawa akan magana idan annabi ya aikata aiki to ya fi zama hujja akan maganar da ya faɗa idan dai aka ga misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi magana da ya faɗi magana sai ya zo sai yayi aiki sai aka ga aikin ya saba da maganar da ya faɗa to dole a ji maganar a bi aiki saboda shi ya zo ne dai ya koya mana aiki ba koya mana magana ba ai kafin ya zama mun yi magana to tunda ya zo ya koya mana aiki ne to aikin da ya fi karfi akan maganarsa ko ya yi magana in yi wani aiki wanda muka ga ya saba wannan magana sai mu ce to shikenan yanzu wannan aikin ya soke wancan magana aiki zai soke magana lalle aikin da ya yanzu ya soke akan magana to tun da haka ne wasu masu usulu suna ganin aiki ne ake gabatarwa akan magana to in haka ne to in aiki ne ake gabatarwa akan magana idan aka ce annabawa za su iya saba Allah ai aiki ake sabon Allah kan ba magana ba to sai annabawa suka yabo sai muka zo mu koyi da aka zo ana koyi sai aka kwaikwaye shi sai aka yi tunanin to abinda aka fusa ina kam ne shin kam ibada ake yi ne ko sabon Allah ake yi haka abin abu ya bashi to saboda haka kawai su suka ce maganin abu kawai mu yadda annabawa ba sa saba wa Allah mu huta to shi ne wani zidu haza hujjatan bi an naqula man jawaza sagaira wa man nafaha annabiyina sallallahu alaihi wasallama مجمعون على أنه لا يقر على منكر منكر من قول أو فيل وأنه متى رعى شيئا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم دل على جوازه فكيف يكون هذا حاله في حق غيره؟ تو يشي زم قال هجة وتهجة هجة زم قال sai mu ce to wanda ya halatta ƙananan laifuka wajen annabawa za su iya yi za su iya wa Allah laifi ƙarami da kuma ma'ana wanda ya halatta ƙananan laifuka da wanda ya kore su gaba da yake ba za a yi ba sai mu dawo kan annabin mu sallallahu alaihi wasallam da wanda ya halatta annabawa za su yi ƙanana da wanda ma ya kore yake ba za su yi ba duk sun haɗu mujmi'una dukkan sun haɗu cewa ala annahu la yuqiru ala munkarin min qawlin aw fi'lin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi yayi shiru akan abin da ba daidai ba magana shi aka faɗa ba daidai ba annabi take zai magana ita wannan ba daidai bane magana ko aiki aka aikata in ba daidai bane manzo Allah magana zai yi yace ba daidai bane to tunda haka ne wa annahu matara ashe an fasakata anhu duk abin da annabi ya gani yayi shiru sallallahu alaihi wasallama dalla ala jawabi ya nuna abun halal ne sai haka ne fa kaifa yakunu hadha haluhu fi haqqi ghairihi shi ba baya shiru akan akan akan wani abu wanda ba daidai ba to yaya zai je ya aikata ba daidai ba wanda baya shiru akan wani ma in yayi ya za shi kuma yayi to shine sun mai jawazu gohu min fi nafsihi kuma har halatta abun a ce shi da kansa ma zai iya yi To masu sauraron mu a nan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Getar Nigeria Limited da dauki nan kawo muku. Sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tsara shiri na gaba.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب